لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايحك يوم السلام عليكم ورحمة الله بركة مدسادوة أتكين درسينا هؤلاء dangane da wannan littafin da albarka من التكبير إلى التسليم كأنك تراها درس نور نقول يوكم يني نا أشرين دا شدا كينان دا وطن شدا دبو دايا دا تريفو دا غوما شا تقوس وان دي دي دا أشرين دا بخوي غوطن غوما دبو دايا دا تريفو دا تسعين دا بخوي muna cikin maganganun malamai wato shugabannin mazhabobi guda hudu irin umarnin da suka yi wa mabiyansu wajen riko da sunna da yadda suka zaburar da mutane wajen a kyale maganganunsu matukar sun saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mun kawo maganganun imamu abu hanifa mun kawo na imamu shafi'i a na imamu malik yau kuma za mu kawo na imamu shafi'i na uku cikin waɗannan limamai shine shafi'i a shafi'i rahimahullah imamu shafi'i shine muhammad bin idris ibn al-abbas ibn usman ibn shafi' ibn sa'ib abu abdullah al-qurashi thumma al-muttalibi الشافعي المكي الغزي ya haɗa nasaba da ɗaya daga cikin kakannin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ku ta can sama imam shafi an haife shi ne a garin gaza can cikin kasar palestine inda zaka zana cewa zirin gaza al-gaza sunan garin ainihin mahaifinsa mutumin makka ne tafiya ce ta kai shi can aka haifi imam shafi a can mahaifinsa ya rasu tun imam shafi na karami ya girma a hannun mahaifinsa daga karshe ya dawo makka mazaunarsa ya ci gaba da neman ilimi kuma har ya kai matsayin da ya kai fage ilimi wa amma al-imam shafi'i rahimahullah fa nuqul anhu fi dhalika akthar wa atyab yace amma imam shafi'i Allah ji kansa da rahama an nuqul wato ruwayoyi anhu daga wajensa fi zalika cikin abin da muka tabbatar a baya na umarni da riko da hadisi akthar ruwayoyi a wajensa sune mafiya yawa wa atyab kuma waɗanda suke kyawawan kalmomi an gane ko wa atba'uhu aktharu amalan bihadha biha wa as'ad kuma mabiyansa su ne suka fi kowa yawan yin aiki da wannan kuma su suka fi kowa rabauta ta wannan fuska fa minha yana daga cikin maganganu da aka ruwaito wajen Imam Shafi'i na farko dai ga magana ta farko Imam Shafi'i yace ma min ahadin illa wa tazhabu alaihi sunnatun li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ta'zubu anhu yace babu wani mutum cikin mutane face sai sunnar annabi ta kubuce masa wato ba ka samun wanda ya haddace dukkan hadisan annabi gaba daya ba taba samu ba a da kuma ba za a taba samu ba har kiyama ta tashi cikin sahabbai ba a samu ba ballanta na cikin tabi'a ballanta na tabi'u tabi'ina wanda za a ce kakaf din hadisan annabi babu abin da ya manta babu shi dole ya san wani bangare ya jahilta wani bangare za ka fahimci wani idan karanta littafin rafa'ul malam an la'imata al'alam ne na ibn taymiya da ya ta kawo maganganun a hujjoji da ke nuna ga abubakar siddiq da falalansa da komai amma ga waɗansu hadisai na annabi ya manta sai da wanda ya sanatar da shi ga umar ran khattab da falalansa da komai amma ga shi ya jahilci waɗansu hadisai na annabi sai da wanda ya sanatar da shi haka usman haka aliyu to ballantana kuma wanda ya zo bayan su da haka yace ba wani mutum face sai an samu wani bangare na sunnar annabi baya tare da shi wa ta'zubu anhu tafaku gare shi bai santa ba da haka sai ce fa mahama qultu min qawlin aw asaltu min aslin fihi an rasulillah sallallahu alaihi wa sallam khilaf ma qult فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي yace da haka duk irin maganar da na faɗa au asaltu min aslin duk abin da na sanya shi a matsayin asali ko jigo na istinbadi na fihi an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam khilaf ma qul sai ya zanto cikin abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai sabanin abin da ni na faɗa ga shi na kawo wani asali ko jigo cikin shari'a cewa ka dogara da shi wajen istinbadi gashi na ba da wata fatawa cewa hukuncin kaza shine kaza sai aka samu daga wajen annabi ga ingantacciyar riwaya ta zo da kishiyar abin da na tabbatar to menene magana sai ce fal qawlu ma qala rasulullah yace magana ita ce abin da annabi ya faɗa ka kyale tawa wa huwa qawli kuma ni ma ita ce tawan kyale waccan da ka gani da zuba tawan bace ba wanda annabi ya faɗa ita ce tawan kaga wannan shine insaf wannan magana ta imamu shafi'i rawahu al-hakim bi sanadihi muttasil ila shafi'i imamu al-hakim ya ruwaito da sanadin sa har zuwa imamu shafi'i kama fi tarihi dimashq kama yadda yake cikin tarihi dimashq na ibn asakir wa ilamul muwaqqi'in da littafin ilamul muwaqqi'in wal iqaz littafin iqaz al-himam ثانيا النبي إمام الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد yace ajma almuslimuna musulmai sun yi ijma'i malamai sun yi ijma'i ala anna man istabana lahu sunnatun cewa dukkan mutumin da wata sunna ta bayyana gare shi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi hadisi ya iso gare ka garau lam yahilla lahu an yada'aha to baya halatta ga mutum ya kyale wannan sunna ta annabi li qawli ahadin dan fadin wani mutum cikin mutane baya halatta imamu shafi yace wannan ijma'i ne ijma'in karab na malaman sunna ne cewa in dai sunnar annabi ta tabbata to ka rabu da maganar kowa ka kama ta annabi shine bai shine batu wannan duk musulmai sun yi ijma'i akai to yanzu na amfani a rinka ce maka ga hadisi an ce ga sai ka ce amma mu a mazhabin mu kaza to mazhabin ku kusuwa ku mabiya annabi ko ku mabiya kaga dai dole dai ku raba wato kun samu wani abin bi kenan kishira annabi salisan magana ta uku ta imamu shafi yace idza wajadtum fi kitabi خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت yace idza wajadtum fi kitabi bincike ya kai ku sai kuka samo a cikin littafi na khilafa sunnati rasulillah kuka samu abinda na tabbatar kishiyar abinda annabi ya faɗa to fa qulu bi sunnati rasulillah ku ci gaba da fatawa da sunnar annabi wada'u ma qultu ku kyale man abinda na faɗa وفي رواية أو رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد كبي سنة النبي كارك ويوى ياكو كلمة غنر ونمتم جي إمام الشافعي وانا مغنى إمام الهروي يكاوى أتكل لتافن زم الكلام والخطيب haka al-khatib a cikin littafin al-ihtijaj bi shafi'i haka ibnu asakir haka imam an-nawawi fil majmu' haka ibnu al-qayyim haka al-fulani a cikin iqaz al-himam wa riwayat al-ukhra li abi nu'aym fil hilya riwaya ta karshe wadda take fattabi'uha wa la taltafi'u wa la taltafitu ila qawli ahad wannan abu nu'aym ya rawaito ta a cikin hilyat al-awliya wa ibn hibban fi sahihi bi sanadihi sahihi anhu nahu magana ta uku kenan ko sai ta hudu rabi'a magana ta hudu daga cikin maganganun imamu shafi'i yace idza sahha al-hadithu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta to shine mazhabata ba inda wata mazhaba sai hadisi yanzu ga shi imamu shafi'i ba da mazhaban shafi'iyya yan bayan sa ne suka ce yana da ita amma shi mazhabin sa kawai mazhabin annabi sallallahu alaihi wasallam haka malik bai taba tsayawa ba wata rana da malik yace yau daga yau kaza ga watan kaza na kafa mazhabi na sunan shi malikiya haka imamu ahmad bin hanbal bai taba cewa ba daga yau rana kaza ga watan kaza mun yi bikin kafawa hanbaliya ko abu hanifa ya ce mun yi bikin kafa hanafiya duk mabiyansa ne suka yada musu wannan sunayen amma su ba su san da wannan sunayen ba su a lokacin rayuwar su ba mazhaba lokacin malik ba ya da wata mazhaba idan ya faɗa abu shikenan ibnu qasim na iya saba masa kuma almajirin sa ne kuma gobe a zo a ci gaba da karatu me ya zafi a ciki abdullahi ibn wahab ya saba masa kuma a ci gaba da karatu kuma yanzu ka duba cikin manya-manyan ɗaliban abu hanifa su ake kirgawa akwai mutane guda biyu Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani da kuma Yaqub wato Abu Yusuf al-Balakhi wannan manya manyan ɗaliban Imam Malik wato ɗaliban Imam Ahmad Abu Hanifa kenan to amma Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani kansa ya zauna wurin Malik yayi shekara uku yana karatu yace da kunne na ba wai wani je faɗa mun ba na nakalci hadisi ɗaya ɗaya har ɗari bakwai daga bakin malik ya ɗora min in haddace ya ɗora min in haddace hadisi ɗari bakwai shafi'i idan ya zo alfahari yana alfahari da malik malamin sa ne kuma duk da haka kuma ya karatu wajen muhammad ibn al-hasan al-shaybani wanda shi kuma muhammad ibn al-hasan al-shaybani ɗalibin abu hanifa ne amma gashi ya zo wajen malik kuma ya karatu da haka so idan ka je kai karatu wajen wannan kai karatu wajen wannan kowanne akwai baiwar da Allah ya bashi kowanne ka dauki baiwar sa sai kai kai ka tara ababe masu yawa amma idan ka ware malami daya ka ce sai wane wa man ana illa min guzayyatu in gawad gawaitu wa in tarshur guzayyatu arshudi sai ka bata ka lizinci ɗaya ka ce dole sai shi da'a ka har hada ka ji nan in dai aka ce akwai mal abinda ake so kawai ka dauki ilimi wajen malami ya zanto na sunna ba dan bid'a ba dan bid'a kar ka koyi addini a wajensa ya halatta ka koyi nahawu da sarfu da balaga a wajensa amma addini tauhidi tafsiri hadisi za ka bata kanka lokaci ne wallahi inda wajen dan bid'a ne wallahi tallahi za ka bata kanka lokaci dan zai rubuta ka zai kawo hadisi ya rubuta ka ya kawo sai ya koya ma tawili duk aya in an faɗa sai ka ce to wannan zahirin kenan ina batininta saboda wannan tarbiyyar ya baka ai wannan ayan tana da tawili ai wannan hadisin akwai tawilin sa haka sai ga tawili ba dalili an gane ku da haka babban abin da ake so wajen koyon karatu wajen malami ya zanto malamin sunna mai jin tsoron Allah gurgurdan hali wannan wani abu ne wanda yake gurgurdan hali baka iya samun wanda ba ya da laifi amma zaka iya samun wanda zaka kirge laifinsa magana ta biyar yace antum a'lamu bil hadisi war rijali minni ku ku ne mafiya sani ta fuskar hadisi war rijal da mazaje marwaita hadisi minni sama da ni inji shafi'i fa idza kana al hadithu sahihu fa alimuni bihi idan an samu hadisi ingantacce ku sanar da ni shi ayyu shay'in yakunu kowane irin hadisi ne a babin akida ne a babin fikihu ne mu'amalat ne a kowane bangare ne hadisi sahihu kawo mun daliban su yake faɗa wannan kunfiyan au basariyan au shamiyan wannan hadisi dan kufa ne ko dan basar ne ko dan sham ma'ana marwaitansa sun fito ne daga waɗannan garuruka mabambanta juna koma daga ina ne ku bani labarin wannan hadisi hatta azhaba ilaihi yaza kana sahihan har ni ma in je in koya in dai sahihi ne imamu shafi yace antum a'lamu antum ya kawo zamiri malam yace al-khitab lil imam ahmad bin hanbal yana yin wannan magana ga dalibin sa imam ahmad bin hanbal an gane ku rawahu ibn abi hatim fi adab shafi'i ibn abi hatim ya rawaito wannan magana a cikin adab shafi'i haka kuma wato ainihin abu na'im a cikin hilya wal khatib fil ihtijaj bis sunnah wa an hubna asakir wa ibn abdul barr في الانتقاء وابن الجوزي في مناكب الإمام أحمد والهروي من ثلاثة طرق عن عبد الله بن أحمد ابن حنبل wato dai wannan magana yana yin ta ne ga Imam Ahmad bin Hanbal wanda ɗalibin sa ne wato wani abu shine kaga Imam Ahmad yayi karatu wajen Shafi'i Shafi'i yayi karatu wajen Malik wato haka silsila din take magana ta bakwai ta shida ko ta shida sadisan kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar an rasulillah inda ahli an-naqli bi khilaf ma qult fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati imam shafi yace kullu mas'alatin sahha fiha al-khabar dukkan wata mas'ala wadda hadisi ya inganta game da ita an rasulillah daga wurin annabi inda ahalin nakali hadisin nan ya inganta a wajen malaman riwaya masana hadisi kuma ya zanto hadisin ya zo bi khilafi ma qult sabanin abin da na bada fatawa a kai yace to fa ana rajiun anha to ni na dawo daga rikiyar wannan fatawar tawa da ta saba wa sunnar annabi fi hayati wa ba'da mamati ko lokacin rayuwata ko lokacin mutuwata na dawo ba ruwana da ita wannan magana ta Imam Shafi'i Abu Nu'aym ya rawaito ta cikin Al-Hilya wal Harawi wa Ibn al-Qayyim fi Ilam al-Muqin wal Qulabi sabi'an magana ta bakwai daga cikin maganganun Imam Shafi'i yace idza ra'aytumuni aqulu qawlan وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فأعلموا أو فأعلموا أن عقلي قد ذهب إمام الشافعي يتي إذا رأيتموني أقول قولا in har kuka ga ina faɗin wata magana wa qad sahha anin nabi sallallahu alaihi wa sallam khilafu bayan ko gashi ya inganta daga annabi kishiyar abin da na faɗa din fa'alamu anna aqli qad zahaba to ku san hankali na rabu da ni wato duk wannan fadan giran wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam maganar sa ta takwas yace kullu ma qultu fa kana an annabi sallallahu alaihi wa sallam khilafu qawli mimma yasihhu fa hadithu annabi sallallahu alaihi wa sallam aula fala tuqalliduni kullu ma qultu duk abin da na faɗa fa kana an annabi sallallahu alaihi wa sallam khilafu qawli kuma ya zanto an samu daga annabi sabanin abin da na faɗa mimma ya sihu cikin irin abin da yake inganta na hadisin annabi din ba hadisi da'ifi ba fa hadisin nabiyyu aula to hadisin annabi shine ya fi cancanta abi fala tuqalliduni da haka kar ku ce za ku bi ni cikin abin da na faɗa ku rabu da magana ta ku kama hadisin annabi maganar sa ta tara yace kullu hadisin anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fa huwa qawli wa in lam tasma'uhu minni yace dukkan hadisin da ya zo daga annabi ingantaccen hadisi fa huwa qauli to wannan shine fatawata shine magana ta wa in lam tasma'uhu minni ko da baka taba jin shi ba a wuri na ku dauka shafi iya ci mutakar dai annabi ya faɗa to mu ma nan muke kaji mu gangaro na hikima Muhammad ibn Idris Shafi'i kenan shi yasa karanta tarihin waɗannan magabatan yana da matukar kyau kwarai da gaske wannan ke nuna falalansu da tsoron Allahnsu da takawarsu wani kaɗan ne nan daga cikin maganganunsa da za su nuna maka matsayinsa yana daga cikin maganganunsa ya ce attawadu min akhlaqil kiram wa takabbur min shiyamil li'am attawadu yurisu al-mahabba wal qana'atu turisu ar-raha yace kaskantar da kai yana daga halaye na mutane masu karamci amma girman kai da jijji da kai yana daga ɗabi'un mutane wato marasa karanci alli'am ababen zargi kenan at-tawadu yurisul mahabba kaskantar da kai yana gadar da kauna a tsakanin mutane wal qana'atu turisul raha wadatan zuci kuma tana gadar maka da samun hutu na zucin amma in zuciyarka ta zarme akan abu sai ka rasa shi kuma ka kasa samun hutu amma in tun farko dama baka sa rai ba shikenan abin ba zai dame ka ba dan ka rasa shi yana daga cikin maganganun da malamai suka yi a kansa Yunus As-Sadafi yake cewa ma ra'aitu a aqalla min shafi yace ban taba ganin mutumin da yake da hankali ba irin shafi nazartuhu yawman fi mas'alatin thumma farakna wata rana nayi mujadala nayi muqabala da shi a wata mas'ala sai muka rabu ba tare da an je sakamako ba ni na tsaya kan ra'ayina shi ma tsaya kan nashi wa laqiyani sai ya gamu da ni fa akhadha bi yadi shi ya fara kama hannuna mu gaisa sun maqala sannan yace ya aba musa ala yastaqimu an nakuna ikhwanan wa illa nattafiq fi mas'alatin yace yanzu ba zai yiwu ba mu zama yan uwa ko da ba mu yi tarayya ba ko da mun yi sabani a wata mas'ala sai mu saba suke na mun rabu ai sabanin mu baya hana mu zama yan uwa kana nan akan fatawarka ina nan akan tawa ko muna nan a matsayin mu na yan uwa a cikin musulunci ba ka warace mu juna to kaga duk wannan shine zai baka hoton bambanci tsakanin ilimin magabata da ilimin waɗanda suke yan karshe yana daga cikin maganganunsa yake cewa ma nazartu ahadan alal ghalabati illa alal haqqi indi yace ban taɓa yin muƙabala da wani ba wai kawai dai in kada shi in more sai kawai dai in bayyana da gaskiyar da suke wurina yana daga cikin maganganun sai ce man ta'allama alqur'ana azumat qimatuhu wa man takallama fil fiqh nama qadruhu wa man kataba al hadith qawiyat hujjatuhu wa man nazara fil lughati raqqa tiba'uhu wa man nazara fil hisab jazla ra'yuhu wa man lam yasum nafsahu lan yanfa'u ilmuhu yace duk wanda ya koya alqur'ani sai girman sa ya ya kambama a cikin mutane darajar sai ta karfafa duk wanda ya koyi fiqhu yace matsayin su zai dadu duk wanda ya koyi hadisi hujjarsa ko za ta karfafa wanda duk ya bincike cikin ilimin harshen larabci raqqa tiba'uhu duk maganganun da zai sai ka samu masu sauki ne wa man nazara fil hisabi jazula ra'ayuhu wanda ko da ya koyi lissafi to zai iya musu da kowa yace wa man lam yasun nafsahu lam yanfa'ahu ilmu wanda kuma duk bai martaba kansa ba ilimin sa ba zai masa amfani ba in ka martaba kanka sai ilimin kai amfani kai amfani jama'a in baka martaba kanka ba ilimin ka ba zai amfani ba ina fata an fahimta wato idan mutum ya zanto mai kwaɗayi mai sa abin hannun mutane idan mutum ya zanto baya kimanta matsayinsa baya kimanta matsayin karatu da ubangiji ya bashi to iliminsa ba zai taɓa yin amfani ba duk abin da zai faɗa sai mutane su ɗauka kawai wasa ake kawai an faɗa ne dan a more a yi cewa a tashi imamu shafi'i kenan na gaba shine imamu ahmad bin hanbal al-imamu ahmad bin hanbal imamu zahabi yace huwa al-imamu haqqan wa shaykhul islam sidqan abu abdullah ahmad bin hanbal ibn hilal ibn asad ibn idris ibn abdullah ibn hayyan الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي imam ahmad bin hanbal malai cewa amma imam ahmad fa huwa aktharu al-a'immati jam'an lis-sunnati wa tamassukan biha mun manta imam shafi'i ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 204 bayan hijira 204 an gane ko imam ahmad yace wa amma imam ahmad fa huwa aktharu al-a'immati jam'an lis-sunnati wa tamassukan biha imam ahmad bin hanbal in ka kwatanta shi da abu hanifa da malik da shafi'i in ka ce za ka kwatanta shi da su fa huwa aktharul a'immati jam'an shine yafi dukkan sauran tarawa li sunnati ga sunnar annabi tattara hadisai da sanin su wa tamassukan biha da riko da ita hatta kana yakrahu wada al-kutubi allati tastamilu ala at-tafri'i war ra'yi har shi yana ganin makaruhi ne ka rubuta littafin fikihu kawai ba ka rubuta littafin hadisi ba kawai ka rinka littafi kana ba da doka da haratu kaza kaza ba ka cewa kuma annabi ne ya ce yana ganin makaruhi ne saboda tsabagen rikonsa da sunna imam ahmad bin hanbal shi ya fi kowa tara hadisan annabi dan ga musnad nashi wajen hadisi dubu arba'in da shi ka hada bukhari da muslim da abu dawud ba za su kai maka hadisan da ke cikin musnad da imam ahmad ba kusa hadisi dubu arba'in a littafi ɗaya walizalika kala don haka ne shi imam ahmad ga abin da ya faɗa yace la tuqallidni wa la tuqallid malikan wala shafi'iyya wala al-awza'i wala thawri wa khudh min haythu akhadhu yace la tuqallidni karka bi ni wala tuqallid malikan karka bi malik wala shafi'i kada ka bi shafi'i wala al-auza'i kada ka bi al-auza'i huwa al-imam Abdurrahman ibn Amr al-auza'i ya rayu ne a Sham a birnin Dimashqa daga karshen rayuwarsa ya yi hijira zuwa Beirut yayi ribati a can wurin dan tsare iyakar musulunci ga fiqh ga hadisi ga jihadi a can ya mutu rijalun sarku ma'ahadullah alaihi yace karka karka bi auza'i wala sauri karka bi sufyan ibn sa'id al-sauri duk yana kira da manyan manyan malaman da shi ya yarda da limamancin su da shugabancin su a duniyar fiqh da hadisi yace amma karka bi ko ɗaya daga cikin su wa khudh min haythu akhadhu kai ma ka tira daga inda suka ciro daga na suka ciro qala Allah wa qala rasulullah yace to kai ma nan zaka tsaya qala Allah wa qala rasulullah wannan magana da malamai suke dindin su zabarar da mu bisa ga bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana cewa karɓi daga inda suka ciro ai mun san ba za ta gaskatu ba akan kowa da kowa cikin daidaikun al'umma ba kowa ne ke da makamashi da na'urar da za ta taimaka masa ba wajen ciro hukunci kai tsaye cikin qur'ani ko hadisi ba kowa ne masunci ba wani sai an je an gasa kifin an kawo masa sannan ya ci amma shi kada ba zai iya shiga cikin ruwa ya kamo shi ba da saboda haka yana magana da waɗanda suke da matsayin da za su iya kutsawa cikin qur'ani da hadisi kai tsaye su ɗauko hukunci dama mutane ana kasa su kashi uku dangane da karɓan hukunce hukunce cikin qur'ani da hadisi ko dai mutum ya zanto mujtahidi ko ya zanto muttabi'i ko ya zanto muqallidi al mujtahid wato mujtahidi wannan kai tsaye yana da ikon da zai ɗauko hukunci kai tsaye cikin qur'ani da hadisi bai halatta bai ya ta kalilancin wani almuttabi bai kai matsayin mujtahidi ba amma yana da ido cikin karatu zai duba maganan wancan ya duba maganan wancan ya duba maganan wancan kuma ya kalli dalilan su ya ga wa yafi karfin dalili sai ya bi ba dan wani ba sai dan yana ganin dalilin sa yafi karfi to wannan muttabi'i kenan yana da ido a ilimi na uku shine al-muqallid wanda shi aikin sa bi kawai wanda idan ka jawo baitul larabci zai iya cewa sadaka Allahu azim yana tsammanin aya kaza ba zai bambance maka ba tsakanin aya da hadisi da kuma baitul larabci ko maganganun hikima kowanne ka faɗa shi kawai zai ce kaza nafsi da ba zai ce nafsi ba nafsi to wannan mukallidi kenan shi wannan abin da aka wajabta masa ya duba cikin malaman zamanin sa wanda ya fi ganin ya yadda da shi ta fuskar tsoron Allah ya yi masa fatawa ya faɗa masa abin da zai bauta Allah da shi yana yin haka yana neman ilimi har kai matsayin da shi ma zai ido sai ya fita daga matsayin mukallidi ya koma matsayin mai muttabi ina ba ta fahimta ashe mutane ba darajar su dai ba sai dai dangane da ijtihadi malaman usulul fiqh sun kawo sun dabebe ijtihadi da wadansu sharuɗa ya zama ya haddace ayatul ahkam wato suratul baqara suratul ali imran suratul nisa al-ma'ida al-anfal at-tauba سورة الطلاق ده كسا سورة التحريم سورة النور wato ayatul ahkam suratul hajj ya haddace waɗannan surorin waɗannan sun ce sai ya haddace waɗannan sosai kuma ya san tafsirin su ciki da bai waɗannan suka ce ko bai haddace ba amma dai ya yi laushi ta yadda da an kawo sura da an kawo aya zai gane wannan ayar qur'ani ce kuma kele ya yi kokarin malalabu surar da take ciki amma in ka rada musu ka ce ya bi daga farko zuwa karshe ba zai iya bi ba to yayi wannan kuma ya san tafsirin kuma ya karanci ilimin usul fiqh ya karanci ilimin hadisi ya karanci mai sun kawo sharuɗa gaskiya yawancin sharuɗan da suka kawo sharuɗa ne gaba ɗaya wanda ba su da dalili a qur'ani ko a hadisi malamai da dama sun yi musu raddi akai musamman shi Muhammad Al-Amin Shankiti a cikin littafin sa Adwa'ul Bayan a cikin tafsirin suratu Muhammad karkashin fadin Allah ta'ala afala tadabbaruna al-qur'ana am ala qulubin akfaluha kafin sa ibn al-qayyim a cikin ilamul muwaqqi'ina an rabbil alamin haka kuma wato ainihin al-imam shaukani a cikin wata risalar sa mai kyau haka dai malamai da zama sun yi raddi kan wannan sharuɗa abinda da ake bukata mujtahidi ya san qur'ani gurgudan hali ya san hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yana rarrabe tsakanin qur'ani da hadisi yana da kyakkyawan fahimta da ka'idojin larabci wanda da su zai iya fahimtar qur'ani da hadisi ya san ka'idojin usulul fiqh da sauransu to wannan koya zai iya zama mujtahidi amma ba sai sun kai wancan kololo da suka dora da yawa ba kun gane ku wa fi riwayatin a wata riwaya ta maganar sa shi imamu ahmad yace la tuqallid dinaka ahadan min haula kar ka yadda ka koyi addinin ka a wurin ɗaya daga cikin waɗannan ko ka ce za ka yi biyayya makaunar biyayya ga ɗaya daga cikin waɗannan ta fuskar addini ma ja an nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi fa khuz bihi yace abin da yazo daga wurin annabi da sahabbansa ka karbe shi thumma tabi'ina ba'du ar-rajulu fihi mukhayyar yace amma su tabi'ai da suka zo baya to wannan an baka zabi ne ba ta ba ce ga guda ɗaya shi zaka bi ba kallon su zaka yi ka ga waye fa karfin dalili ka bi ba wanda ya wajabta maka bin Abu Hanifa ko bin Malik ko bin Shafi'i a a waye fa karfin dalili sai ka bi wanda aka wajabta maka bi shine annabi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasuli illa al-balagh al-mubin shine dole abi dole ne abi amma sauran ba dole bane ba in sun yi ittifaki ina nufin sahabbai sun yi ijma'i akan mas'ala to dole ka bi wannan ijma'in tunda al'ummatu ma'sumatun bi majmu'iha la bi afradiha al'umma in ta tattaru ta zama ma'sumiya abinda sai tarayya akai baya zama kuskure kun fahimta ko haka tabi'ai in sun yi ijma'i baya zama kuskure haka tabi'u tabi'ina in sun yi ijma'i baya zama kuskure amma idan sahabbai suka saba to sai ka duba wa fi karfin dalili haka tabi'u tabi'ai suka saba wa fi karfin dalili haka tabi'u tabi'ina wa haka za da walaika ina fatan kun fahimta wa qala marratan al-ittiba'u an yattabi'a ar-rajulu ma ja'a an an-nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ana sabihi ثم هو من بعد التابعين مخير wata magana ta shi na cewa abin da ake kira da ittiba shine mutum ya bibici abin da yazo daga annabi da kuma abin da yazo daga sahabbansa thumma huwa min ba'di tabi'ina mukhayyar amma a cikin tabi'ai to kuma kai zaka yi zabi ne ba a wajibta ma bin ɗaya daga cikin su ba a cewa dole sai ka Muhammad ibn Sirin ko dole ka bi Hasan al-Basri ko dole ka bi Ibrahim an-Nakhai ko dole ka bi wani ko wani cikin tabi'ai haka cikin tabi'un tabi'ina ba a cewa dole ka bi Imam Malik ko Imam Shafi'i ko laifi bin sa'ad da sauransu a'a ba wajen ta maka wannan ba saniyar maganarsa ta biyu yace ra'ayul auza'i wa ra'ayu malikin wa ra'ayu abi hanifata kulluhu ra'ayun wa huwa indi sawa wa innama al-hujjatu fil athar yace ra'ayul auza'i fata wanda imamu auza'i zai bayar wa ra'ayu malik ko fatawar malik wa ra'ayu abu hanifa ko fatawan abu hanifa kulluhu ra'ayun ce wannan duk sunansa ra'ayi fatawa ce wadda aka gina ta bisa ga ijtihadi wa huwa indi sawa kuma ni duk a wurina wannan maganganun nasu ɗaya ne ba wanda tafo ta karfi tsakanin maganar shafi'i da malik da abu hanifa yace duk wannan maganar su ba wanda tafo ta karfi da ra'ayin auza'i yace wa innamal hujjatu fil asar hujja qarra cikin abin da ya zo na hadisai ko da ke lafazin al'asaru ana amfani da shi ne a maganganun sahabbai da na tabi'ai al'asar hadisi shine ko alhadis ko as-sunna shine ake amfani da shi wajen abin da ya tabbata daga annabi amma wani lokacin akan kawo al'asar ana nufin abin da ya tabbata daga annabi din al'asar shine jam'in sa yace wa innamal hujjatu fil asar ثالثا مجانا ستأكو من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة yace duk wanda ya yi watsi da hadisin annabi ko ɗaya ne kake yin aiki da shi ka makalkalewa wata mazhaba ko wani ra'ayi duk wanda ya haka yace fa huwa ala shafa halaka to lalle yana kusa da halaka Allah ya tsare wato Imam Ahmad bin Hanbal kenan kun ji dai maganganun su imam ahmad bin hanbal ya samu shaida daga wajen malaman zamaninsa yahya ibn ma'in wanda yahya ibn ma'in an riga an san shi wato in dai ya ce wani nagari ne to karka sake ma bincike a kansa saboda irin mutanen ne masu zafi masu bin diddigi kafin su ce wani nagari ne sai an dade in har ya faɗa to an je abin nan kenan kulgalib amma idan ya ce wane bai da kirki to ka kara bincika kira zaka samu yana da kirki shi dan laifi kadan zai iya sauke ka daga abin nan daga layi ka sauka kasa to amma tare da haka ibn ma'in yake cewa ma ra'aitu man yuhaddithu lillahi illa salasa yace cikin malaman hadisi ban taba ganin wanda yake koyar da hadisi ba dan Allah karara sai uku ka ji maganar ko ka san lalle da zafi yace ya alabin ubay na farko kenan na biyu alƙa'anabi na uku wa ahmad ibn hanbal na har ibn mayir ma ya tsaya cikin mutum uku wanda su kadai ne a zamaninsa wanda suke hadisi da Allah ibn mayin da kansa yake cewa aradu an akuna misla ahmad wallahi la akuna mislahu abadan mabiyana da masu sona da ɗalibai na so suke su dauke ni su kai ni matsayin imamu ahmad yace wallahi har abada ba zan iya kai matsayin imamu ahmad ba ya nisa ya tafi ya hayi bin mu'in kenan imamu nasa'i yake cewa jama'a ahmad ibn hanbal al ma'rifata bil hadith wal fiqh wal wara wal zuhud was sabr yace Amr bin Hanbal ya tara wadannan ababan na farko sanin hadisi na biyu ilimin fiqhu na uku al wara'u tsantsani da gudun duniya na hudu az-zuhudu na biyar as-sabru hakuri in ji imamun nasa'i mai littafin sunan nasa'i to kaga hakurinsa ne yasa ya jure a lokacinsa ana azabtar da mutane daidai lokacin da mu'tazilawa suka samu kan daular musulunci suka rinka sarrafa ta yadda suke so duk wanda bai bada fatawa da mu'tazilanci ba za a kama shi a ita masa bulala wani ma a kashe shi wani kuma a kulle shi a daure shi abinda suka rinka fitinan mutane da shi shine wato alqawl bi khalqil qur'an ce dole ka yadda alqur'an makhluq malamai da dama aka rinka musu azaba cikin waɗanda aka kama har da Imam Ahmad bin Hanbal da yawa daga cikin malamai sun yi tauriya dan su kubuta wani daga cikin su yace ya haka da dan yatsansa ya nuna alqur'ani yace haza makhluq yana nufin wannan dan yatsan nawa halitta ne amma yayi tauriya yana daukan qur'ani da akalin shi da ransa yace haza makhluq wato yana nufin dan yatsan sa dan dai kubuta aka ce wannan akalin shi ya yadda wannan a kama shi a masa azaba shi ma ya fada wancan haka haka mutane suka yi ta yi kowa yana tauriya yana yin sakaye ya faɗi wani abin da a zahiri kamar yadda ya yarda da mazhabin su amma a zuciyarsa bai yarda da wannan ba wannan ya zama illa man ukriya wa qalbuhu mutmainnin bil iman an tilasta su ga zuciyarsu da imani da haka ba su da laifi wajen Allah amma wannan ma rahusar Imam Ahmad yace ba zan yi riko da ita ba ai matsayin ta rahusa matsayin ta jawaz bata kai matsayin mutahabbi ba da ta kai matsayin mutahabbi da mun karba da ta kai matsayin sunna da mun karba amma jaizi ne kawai in na yi haka shikenan aka ce ka yi tauriya ka kubuta ya ce ya zan yi in yi tauriya ga miliyoyin mutane talakawa suna jira su jifa ta wata in na yi tauriya na ce ha za mu kalub na nuna dan yatsa na na nuna qur'ani na kalli dan yatsa na ina nufin dan yatsa na talakawa abinda za a ba da sanarwa gaba daya daula shine ahmad bin hanbal ya yadda alqur'ani mafaluki ne duk sai su yadda da fatawar saboda da suke girmama ni yace to na kubuta su kadai su kuma sun zauna cikin halaka amma yanzu idan na kiyar da in faɗa karshen abin da za a yi mun a kashe ni to an kashe ni ne kadai talakawa kuma sun tsira da addinin su ya salam ka ji malaman sunna ke shi yasa ake masa lakabi imamu ahli sunnati wal jama'a malam albani ce tilka hiya aqwalul a'immati radiyallahu ta'ala anhum fil amri bit tamassuk bil hadith yace waɗancan fa su ne maganganun malaman nan Allah ya ƙara yarda a gare su waɗanda suke umarni da yin riko da sunna wannahi an taqlidihim duna basira kuma nan take maganganun nasu suke yin hani dangane da bin su ba tare da basira ba ba tare da dalili ba wa hiya min al-wuduh wal bayan bihaythu la taqbalu jadalan wala ta'wilan waɗannan maganganu nasu ta fuskar bayyana ta fuskar fitowa sarari la ta kabalu jadalan ba sa karɓar wani jayayya ko musu wani ce ba haka suka ce ba ko magana su a iya mata tawili ba haka suke nufi ba ba bin sunna suke nufi ba wala ta'wilan ko tawili wa alaihi to bisa ga wannan bayani fa inna man tamassaka bi kulli ma thabata fi sunnati ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم bal huwa muttabi'un lahum jami'a yace to dukkan wanda ya riko da abin da ya tabbata na sunna ko da ya sabawa wani sashi na maganganun limamanta la yakunu mubayinan li mazhabihim ai bai yi fito na fito bai sabawa mazhabin su ba wala kharijan an tariqatihim bai kaucewa tafarkin su ba bal huwa muttabi'un lahum jami'a bin su ma yayi sun ce kaza annabi ya ce kaza sai ka bi na annabi to ka ba annabin kuma ka bo nan limamin mazhaban amma in ka kimin na annabi ka bi nasu to ka saba wa annabi kuma su ma ka saba musu in ka gina da maganganun da muka yi a baya kun fahimta ko wa mutamassikun bil urwatil wuthqa kuma a lokacin da mutum ya bi maganganun nasu din da suka dace da sunna ko ya bi sunna da ta da ta kaucewa maganganun su a irin wannan lokaci sai ya zanto ya yi riko da igiya mai kwari allati lam tusama laha wadda ba ta warwarewa walaysa kadhalika man taraka sunnata thabitata li mujarrad mukhalafatiha li qawlihim amma wanda ko ya kyale suna tabbatacciya kawai dan ta saba wa maganganun limaman mazhaba to shi wannan bai zanto mai riko da igiya mai kwari ba bal huwa bizalika afil lahum bari ma bayan ya saba sunna kuma ya saba wa limaman wa mukhalifun li aqwalihim kuma ya saba wa maganganun su al mutaqaddima waɗanda suka gabata wallahu yaqul fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبنجي تعالى وربك ina rantsuwa da ubangijinka la yu'minuna mutane ba su zantowa masu imani hatta yuhaqqimu ka fi ma shajara bainahum har sai sun sa ka ka zanto kai ne mai hukunci fi ma shajara bainahum dangane da abin da ya faru a tsakanin su na sabani summa la yajidu fi anfusihim haraja kuma ya zanto ba su samu kunci ba a cikin zukatansu min ma qadaita dangane da abin da ka zartas na hukunci wa yusallimu taslima su miƙa wuya iyakacin miƙa wuya mutane ba sa zantowa masu imani sai wannan sharuɗan sun taru na farko ta hakimin nabi mayar da annabi ya zama alƙali wannan kadai baya wadatarwa dan ka iya zuwa ka kai kara a kotu alƙali yanke hukunci kuma da karshe kuma kai appeal ka ɗauka ka kara ko ka gaba ka yadda ba kenan to mayar da annabi ya zama alkali abu na farko kenan abu na biyu kada ka samu kunci a zuci dangane da duk abin da annabi ya zartas kun fahimci wannan abu na uku miƙa wuya ka karɓi wannan hukuncin rashin samun kunci wato dan ka samu hutun zuciya miƙa wuya wato karɓar hukuncin a waje kenan zahirinka da baɗininka ka bi annabi shine sharaɗin zama mummuni وقال فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم Allah madaukake ce allazina yukhalifuna an amrihi waɗanda suke saba wa umarnin annabi falyahzar su kiyayi su tsoraci an tusibahum fitna wata irin fitina ta same su aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta same su wato wanda ke saba umarnin annabi kenan sai ibn hazm da sauran malamai da suka gabata masu abin nan suke cewa ko aswaki ka saba wannan ayar na iya hawa kanka aswaki kar ka dauka sai manya manyan abubuwa ba dai umarnin annabi bane ba umarnin annabi ka duba fa sahabbai da suke ana cikin sallah sai su ga annabi duk kowa da takalma su da da sahabbai da annabi sai su ga annabi sai da takalman su da su ja suka tambaye dalili ba duk su suka wurgar da nasu aka masallah ya ce me yasa kuka cire sun faɗi hikimar suka ce o'o mu ma dai mun ka cire muka cire kaga da ake annabi yake kenan sai annabi ce to daga yau sai yau ni abin da yasa kuka ga na cire nawa saboda jibril ne zo bani labarin a jikin takalmi na din nan akwai kazanta ko akwai datti ko akwai najasa dan haka na cire amma daga yau duk wanda ya zo sallah cikin ko duk takalmin sa in ba datti a ciki ko ba kazanta yin sallar saka annabi ya zo ya ga zobe na bakin karfe sai ya dauka ya sa a hannu sahabai aka waye gari kowa leka ga bakin karfe a hannun annabi sai ya je ya nemo a ko ina ne ko nawa ne ya sa shi ma ya sa da annabi ya jefar da nashi kowa sauran kowa sai ya jefar da nashi biyayya kenan sam'an wa ta'atan li rasulillah hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima فليحذر الذين يخالفون عن امره للي سكياي ان تصيبهم فتنه ما تصاب النبي سكياي عذاب تسابيسو واتو فتنه تسابيسو او يصيبهم عذاب اليم قال الحافظ ابن رجب رحمه الله حافظ ابن رجب الحنبلي wannan Allah ya arzuta shi da littattafai masu masu kima ba wai yawan wallafa ne da shi ba amma kowane littafi sai ga kusan daya daya ne a babinsa sa Allah yana sanya wa waɗansu mawallafa albarka cikin littattafansu kaga an yi littattafai da yawa amma nashin ba ka kwatanta shi da na sauran an gane ku kamar misali a cikin sharhin arba'una hadith na nawawi an yi sharhi ga sanan masu tarin yawan gaske amma ba kamar na ibn rajab jami'ul ulumi wal hikam
ga sharhin da yawa kalimatul ikhlas ga abin da galfi tafe malam masu tsaya masu kima da daraja littafin sa ibn rajab al-hanbali yake cewa fal wajibu ala kulli man balagahu amru rasul sallallahu alaihi wa sallam wa arafahu an yubayyinahu lil umma wajibi akan dukkan wanda sunnar annabi ta kai gare shi kuma ya koye ta ya bayyanar da ita ga mutane dole ne wannan wa yansaha lahum yayi wa mutane nasiha abinda ake nufi da nasiha fada musu gaskiya ko ba sa so dan kalmar annasiha daga kalmar annushu ne abinda ake nufi da annushu shine ikhlasu shay'i wa tasfiyatuhu min ash-shawa'ibi ma'ana fada musu abinda zai amfane su a duniyar su da lahirar kada ka damu da cewa abin zai bata rai ko ba zai bata rai ba a kai dai ka gamsu cewa wannan abin shine zai cece su a wurin Allah faɗa musu wannan shine nasiha wa ya'muruhum bi ittiba'i amri wajibi ne kuma ga dukkan wanda sunnar annabi ta kai gare shi ya umarci mutane da bin umarnin annabi wa in khalafa zalika ra'aya azimin min al-ummati ko da wannan sunnar ta sabawa ra'ayin wani mutum mai girma cikin alwannan al'umma matuƙar suna annabi ta yi dole a bita fa inna amra rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ahaqqu an yu'azzama wa yuqtada bihi min ra'yi ayyi mu'azzamin qad khalafa amrahu fi ba'd al-ashya qata'an yace fa inna amra rasulillah lalle umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam gare shi ahaqqu an yu'azzam shi yafi kyautata a girmama wa yuqtada bihi a yi koyi da shi min ra'ayi ayi mu'azzam fiye da ra'ayin kowane mai girma kad khalafa amruhu ba'd al-ashiya kad khalafa amruhu wanda ya saba wa umarnin annabi din fi ba'd al-ashiya a wadansu bangarori qat'an ta fuskar kurkure wa min huda radda as-sahabatu wa man ba'dahum ala kulli mukhalifin sunnatan sahihatan yace wa min huna daga nan ne fa radda sahabatu wa man ba'dahum sahabbai da wanda suka zo bayan su suka mayar da martani ala kulli mukhalifin sunnatan sahihatan kan dukkan wani wanda ya saba wa sunna ingantacciya kowa ya ce sun mayar masa da martani ba ja da baya duk wani mutum da ya saba sunnar annabi ingantacciya karar ta fito to sahabbai sai sun mayar masa da martani haka tabi'ai suke haka tabi'un tabi'ina ba za su taba kyalewa ba wani ya daga tutar bid'a ba su daga ta sunna a wajen ba ba za su taɓa kyalewa ba wani ya zo ya kwana yi ne na kaɗawa bida a kararrawa ba tare da su sun fito da suna sun ce ita ce hajar tsaye ba ba ya isa da haka wanda yake yana fahimtar suna dama ba a san shi da tsoro ba ana son jari ana son barde wanda zai faɗa dan bid'a ya faɗa su su faɗa su yi masa barazana shi ma ya musu barazana ko shi kaɗai ne Allah ya riga ce ka taballahu la aghlibanna ana ورسلي ان الله قوي عظيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا هم الغالبون yau shi da yake suna ya jarunta kai da kake shi da yake bid'a ya jarunta kai da kake suna kake rawanci za su yi maka barazana za su yi hayaniya amma duk wannan shirme ne fa amma zabatu fa yazhabu jufaa wa amma ma yanfa'u nas fa yamkutu fil ard kazalika yadribu Allahu al-amsal ita bid'a fa wato kamar wata irin itaciya ce wadda daga kasa an yanke sauyoyinta daga nesa in ka kalle ta zaka ganta shirin amma da ka taba ta za ta faɗi sunna kuwa ko kamar ku tuffire ne ga saiwa a kasa in an ce zo ku ture shi ba zai tura da haka da haka ku tuffire nan ana ganin shi bai isa komai ba sai ya zo ya girma ya kambama ya karfafa sauransu فاستغل فاستوى على سوقه كده يوجب الضراء وربما أغلظوا في الردي yasa da dama za ka ga sahabbai ma sun kaura da haushe wajen mayar da martani ga wanda ya saba wa sunan annabi la bughd lahu ba wai dan suna kin zatin su gangar jikin sa ba bal huwa mahbubun indahum suna kaunar shi mu'azzamun fi nufusihim suna girmama shi a zuci amma me yasa suka mana masa da martani lakin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilaihim sai dai annabi shi suka fi kauna sama da wancan wa amruhu fawqa amri kulli makhluqin umarnin sa yana sama da umarnin duk wani abin halitta fa idza ta'arada amru rasuli wa amru ghairihi fa amru rasul aula an yuqaddam wa yuttaba idan umarnin annabi ya ci karo da umarnin wani to umarnin annabin ya fi cancanta a gabatar kuma a bi ولا يمنع ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف امره وان كان مغفورا له كما bin umarnin annabi da kai baya hana ka girmama wancan yana da a matsayin sa mai girma a zuciyarka ko ma ka faɗa a harshenka a matsayin sa mai girma amma mutum da ya saba ma sunnar annabi annan sunnar annabi ta ce abin bi dan ka kibar sa ba wai girman ne baya da shi ba wani girman da ya wani menene ke koro zomo har ya fada wuta abin da ya mutar zafi ne ake in ba abin da ya mutar zafi bai zai koro shi kwatanta ma'ana duk girman sa bai kai girman annawa ba shi yasa in har za ka yi jayayya da yan sai an bi kaza sai an bi kaza sai an bi kaza ba su kai labari tambaya daya biyu za ka yi musu ba za su baka ansa ba kai kuma duk su maka tambaya za ka samu ansa sai dai kawai an baka karatu ya zo ya ce yanzu kai ba ka san annabi ba ka san imamu malik ne shi yasa ka saba wa fatawarsa ba ka san mai mutasar ne ka saba malaman sa fatawarsa abin za ka ce ina son shi amma san da nake wa annabi ya kuna shi ina girmama shi amma girmamawa da nake wa annabi na ta tashi tashi kai kuma ga tawa tambayar yanzu kai ba ka san annabi ne shi yasa ka kibin hadisin sa ba ka kaunar shi ne shi yasa ka kibin hadisin sa sai shi ne idan ya ce eh to me muktadal muhabba eh ina san eh ina ganin girman sa kuma ka kiban hadisin sa yanzu ba zama tuka da walwala ba kenan ta'asil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha la'amri fil qiyas bahim law kana hubbuka sadiqan la ta'tafu innal muhibba liman yuhibbu muti'u ai soyayya ba ta zama soyayya sai ka bi umarni wanda kake so din amma baka bi umarnin annabi ba ina maganar su kana sai eh eh zan zan dawo kansa ina son in je karshen maganar sa ne karka damu zan dawo kai lambar da yasa a kasa ba wa in kana maghfuran lahu duk da cewa ka kibin maganar sa amma shi an an yafe masa tun da ya ijtihadi ko malam ya faɗa kasa ya ce bal huwa ma'jurun ba ma an yi masa gafara ba lada ma za a bashi li qawlihi saboda fadin annabi da ce idza hakama al-hakim fa ijtahada fa asaba falahu ajrani wa idza hakama fa ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid idan mutum ya ijtihadi ya dace da daidai yana da lada biyu ya ijtihadi ya dace ya yi kuskure kuma yana da lada daya wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi da haka dan kai ka kyale maganar wani mujtahidi ka bi ta annabi wannan ba shi ke nuna ka zagi wannan mujtahidin ba a kana nan a matsayin kana ganin girman sa amma ganin girman annabi ya kuna shi kana kimanta shi amma kimanta da yake annabi ta fita shi abin bi ne shi amma annabi ne abin bi na gari na asali wanda duk wani ma shi zai bi shi ma in ka tambaye shi inda zaka abdur shi da kabari ka tambaye shi wa zaka bi zai ce me annabi sallallahu alaihi kai tambayoyin da za maka kabari cikin me za a tambaye ka ma rabbuka sai me wa ma dinuka sai me wa man nabiyuka to kuma za a tambaye ka ma mazhabuka me mazhabinka ka ba da bayani ka ce hanafiya na ita ce ta farko ko malikiya tunda kai dan magrib ne kana magrib al-arabi ko shafi'iyya dan kawai kana somaliya ko hanbaliya dan kai dan saudiya ne ko dan kuwait ba za a tambaye ka wannan mazhabar ba ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka kina kuma za a tambaye ka me kake faɗa ma za kunta taqulu fi hadha nabi me kake faɗa game da annabi to wannan shine tambayoyin bal zalika al-mukhalif al-maghfur lahu la yakrahu an yukhalifa amrahu idza zahara an yukhalafa amruhu idza zahara amru rasul bi khilafi shi wancan mutumin da ya saba sunnar annabi wanda muka ce mujtahidi ne wanda za a yi masa gafara a bashi lada shi kansa baya kin baya damuwa dan ka saba umarninsa matukar dai umarnin annabi ne ya fito fili bi khilafi ya saba wa nashi sai ka bi annabi to ba zai fushi da kai ina fata mun fahimta ina gajeren misali kana ma'aikatar ilimi shikenan mukaddara kai principal ne a wata makaranta za ka kawo dan transfer daga wata jiha wajen jihar Kano sai ka ce ai kwamishinan ilimi ya hana transfer a yi wa wani ɗalibi bijin makaranta daga wajen jihar Kano a kawo nan shi wanda ya zo maka da maganar transfer din nan fa ya samu rubutacciyar takarda daga wurin gwamna kai tsaye cewa a karɓi wannan yara wannan ina muku magana a Najeriyance aha ya ya samu takarda daga wurin gwamna cewa wannan yaron a karɓe shi kuma a makaranta kaza kuma a aji kaza to sai takarda ta zo wurin principal ga doka ya sani daga kwamishinan ilimi ga kuma wata takarda yanzu daga hannun wa gwamnan jiha ya zai yi sai bi ta gwamnan jiha lokacin da ya bi ta gwamnan jiha sai kwamishina ya zo zo principal yake zargin sa me yasa kai kaza me yasa kai kaza sai ya nuna note na gwamna da ya rubuto masa ga su tamsin sa ga sa hannu sai ya ce me ai ka jira misali ne wannan to shikenan annabi ya baka fatawa ya ce kai kaza wani malamin mazhaba kuma ya ce kai kaza an tashi malamin mazhaba kana jin zai fushi da kai dan ka saba umarninsa sai ya samu cewa ga na annabi ne shi ma da umar zaba sai da mu umarnin annabi ne sa ka saba wannan shi a can lamba ta kasa inda yake cewa agala zufin raddi sun zafafa wajen yin raddi su sahabbai da tabi'ai qultu yace hatta walau ala abaihim wa ulama'ihim albani yace sun mayar da martani har akan iyayensu da malamansu kama rawat sahawi fi sharhi ma'an al-asar كما يدى إمام الطهاوي يروي تو أتكل للتاس انتشره معاني الآثار وأبو يعلى في مسنده كما يدى أبو يعلى يروي تو مسند تنسى بإسناد جيد رجاله ثقات عن سالم بن عبد الله بن عمر قال أن كرقوا مغنى دقى سالم بن عبد الله بن عمر شي سالم ɗan gidan Abdullahi ne Abdullahi ibn Umar dai sahabin nan da kuka sani Umar kuma dan Khattab qala shi Salim yace inni jalisun ma'a bin Umara ma'a bin Umara radiyallahu anhu fil masjid ina zaune ni da Abdullahi dan Umar wata rana in ja'ahu rajulun min ahli Sham sai ga wani mutum ya zo masa cikin mutanen Sham fasalahu an tamattu bil umrati ila al-hajj ya tambaye shi hukuncin yin tamattu'i a aikin haji ka dauko umara a kwanakin aikin haji ka zo ka yi ta ka sauke sannan ka jira ranar takwas ga wata ka yi harama da aikin haji meye hukuncin haka wani mutum ya zo daga Sham yana tambayar Abdullahi dan Umar daidai lokacin da ɗansa salim yana zaune a wurin yana ji kun fahimci maganar faƙala ibn umar ibn umar sai ce hasanun jamil abu ne mai kyau yin tamattu'i kai umara a kwanakin haji bayan ka kammala umara ka tashi dai tamattu'i dai kamar da kuka san shi faqal sai wannan mutum ya ce fa inna abaka kana yanha an zalika babanka umar ko yana hana mutane yin tamattu'i ya ce ayi ifradi kai kuma yanzu mun tambaye ka ka ce tamattu'i yana da kyau فقال ويلك سي عبد الله بن عمر يتي كي تنكا فإن كان أبي قد نهى عن ذلك idan babana ya zanto ya hana a yi tamattu'i a aikin haji wa kad fa'alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara bihi to me zaka ce annabi yayi tamattu'i kuma yayi umarni da shi fa bi qawli abi ta'khuz an bi amri rasulillah yanzu maganar babana za ka karba ko umarnin annabi kun gane ko yanzu a nan gurin fatawar abdullahi dan umar yana raddi gawa ga babansa umar dan khattab saboda ta saba ma hadisi fa qala qum anni yace ta shi ka bani wuri inji abdullahi dan umar ta shi ka bani wuri ya gama batawa kawai wannan warawa ahmad nahwahu wa tirmidhi wa sahahu imam ahmad ya rawaito kwatan kwatan wannan haka tirmidhi ya inganta shi warawa ibn asakir an ibn abi zaid qala an karɓo magana daga abdullahi bin abi zai yace qada sa'ad bin ibrahim ala rajulin bi ra'yi rabi'a bin abi abdurrahman sa'ad ibn ibrahim ya zartar da hukunci ga wani mutum amma wannan hukunci ya gina shi ne bisa ga ra'ayin rabi'a ibn abdurrahman an gane ko abdullahi bin abi zai yace fa akhbartuhu an rasulullahi bi thalath ma qadabi sai na kawo masa sunnar annabi wadda ta saba wannan hukuncin da yayi fa qala sa'd li rabi'a sai shi sa'ad wannan mai hukunci sai ya je ya samu rabi'a ibn abdurrahman yace da shi hadha ibn abi zaib wa huwa indi thiqa yuhaddithu an annabi sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ma qadaita bihi yace abdullahi bin abi zaid kuma amintacce ne wurina gashi ya rawaito hadisi daga wajen annabi sabanin fatawarka wadda na taba ji ni yanzu ne hukunci da ita yanzu yaya za a yi ka ba da fatawa na ji na yi hukunci da ita amma abdullahi bin abi zaid ya kawo min hadisi daga annabi kishiyar abin da na ba da ka ba da fatawa da shi kuna fahimtar kisar ku فقال له ربيعة ربيعة ce kad istahadtu wa madha hukmak ai hukuncin da kai istihadi kai hukuncin kuma ya riga ya tafi ai wannan ya riga ya wuce faqala sa'ad sai sa'ad din yace wa ajaban yace abin mamaki unaffizu qada'a sa'ad wala unaffizu qada'a rasulullah yanzu haka kawai yanzu in bada fatawa in ji abdullahi bin abi zai kai yace yanzu yanzu kawai in zo in bada fatawa da abin da sa'ad ya zartas ba zan zartar da abin da annabi ya hukunta ba bal arudu qada sa'ad ibn ummi sa'ad yace kai zan mayar da martani ga maganar sa'ad dan gidan ummu sa'ad wa unaffizu qada rasulullah in zartar da hukuncin annabi da muke tabbata gare shi fa da sa'ad bi kitabil qadiyya fa shaqqahu sa'ad yace a kamun littafin da wannan dokar take ciki aka kawo yayya gashi ya rubuta hadisi yasa a makofinsa wa qada lil muqda alayhi yayi hukunci ga wanda aka wa hukunci da hadisin annabi kun gane ko to sai mu koma can albani yace qultu kaifa yakrahuna zalika wa qad amaru bihi atba'ahum kama marra ta yaya wannan malaman mazhabobi guda hudu za su ki matakin da ka dauka na yin aiki da hadisi da ya saba fata wasu ta yaya za su ki haka gashi ko sun yi umarni da hakan kama mun kamar yadda ya riga ya gabata baya wa aujabu alaihim an yatruku aqwalahum al mukhalifata lis sunna gashi kuma sun wajabta wa mabiyansu sun wajabta wa al'umma barin maganganun su din da suka saba ma sunna bal inna shafi'iyya rahimahullah amara ashabahu an yansibu sunnata sahihata ilayhi ku tuna fa imam shafi'i ya umarci sahabbansa cewa duk inda suka ga wani hadisi ingantacce to su danganta masa shi ولو لم يأخذ به كودا بيتا أبا دا فتوى دا شيبا أو أخذ بخلافها كودا يا بعد فتوى دا كيشي يسا سوى ينزل إن دي كون سما دي سنغن تتتو كتشي نمزا بسا ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها انفرادا واجتماعا بمجلد ضخم قال في أوله ga abin da ya faɗa din ibnu daqiq al-eid wannan babban malami ne a cikin magabata ibnu daqiq al-eid ya tattara waɗansu mas'aloli na malamai guda hudu din can irin mas'alolin da suka saba ma hadisin annabi sahihi ya fara da abu hanifa abu hanifa ya bada fatawa kaza fatawa kaza fatawa kaza amma nan fatawa ta saba hadisi ingantacce yana cikin bukhari ko muslim ko littafi kaza ko kaza ga fatawa ta har ya kididdige dukkan fatawoyin imamu abu hanifa ya kawo na malik ya kawo na shafi ya kawo na ahmad duk fatawoyin da wannan suka wanda sun saba hadisi su ya kawo hadisan da aka sabawa din ga fatawar ga kuma hadisin da aka sabawa ingantacce ibnu daqiq al-eid wato an riga an gama aiki fa tuntuni fa karni na biyar zuwa na shida waɗannan manya manya duk sun tafi karni na bakwai sun wuce duk sun yi wannan littattafai sun ajiye ya tattara wannan fi mujalladin dakhamin a katon littafi sufuli babba kala fi awwalihi ga abin da ya faɗa a farkon littafin yace inna nisbata hadhihi masaili ila al-a'immati al-mujtahidin haram yace kun ga wannan fatawar ta Malik da ta Abu Hanifa da ta Shafi'i waɗanda suka saba hadisan nan daga yau sai yau jinginawa ɗaya daga cikin malaman nan wannan fatawar a ce tashi ce ga shi mun san ta saba wa hadisi jingina masa ɗin ba kansa haramun ne jingina ka ce malik ya ce kaza bayan ka san ta saba wa hadisi shafi'i ya ce kaza bayan ka san ta saba wa hadisi abu hanifa ahmad ya ce kaza bayan ka san ta saba jingina masa magana ba ma yin aiki da ita ba ka jingina ma ka ce ya ce haramun ne yace saboda me wa innahu yajibu alal fuqaha'i ya zama wajibi ga duk malaman fikihu almuqallidin lahum wanda suke bin waɗancan limamai guda hudu ma'rifata ha su gane waɗannan mas'alolin su gane wannan fatawoyi da malaman suka yi wanda suka saba ma hadisi li Allah ya azuha dan kada nan gaba su ƙara jinginawa malik magana su ce malik ya ce ko shafi'i ya ce ko abu hanifa ya ce dan jingina masa dan kuskure ne fa yakzibu alaihim dan in sun jingina musu to sun yi musu ƙarya ba su ce ba
wato ina ganin kamar ma ba ku fahimci mas'alan ba sosai
Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad bin Hanbal
Allah ji kansu da gafara ya musu rahama suka ba da fatawa kowannen sai ba da fatawa a rayuwarsa daga baya sai aka samu hadisi garau wanda fatawar kowanne ta saba ma hadisi ibn zakikul idi ce daga yau kar ka sake jingina wannan fatawar da kasan ta saba hadisi ga malik ka ce malik ya ce kaza dai in ka jingina masa kai masa ƙarya kar ka sake ba da wannan fatawar ka ce shafi'i ya ce dai in ka jingina masa kai masa ƙarya saboda me saboda a maganganun su da muka karanta a baya sun ce duk inda hadisi yake shine me mazhabin su shine fatawarsu ko suna da rai ko bayan rayuwarsu to yanzu sai ka samu hadisi garau kishiyar maganar su kaga maganar su ta tashi daga aiki kamar ma ba su yi ta ba kenan ba su da asali babu ita yanzu faɗa musu ita bayan ga hadisi ingantacce ya zanto ƙarya kai musu kuma jingina musu ita din haramun ne ba ma wayan aiki da ita ba wannan shine ilimi ingantacce wanda yake da mabuga daga Qur'ani da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun sahabbai da na tabi'ai tarkul atba'i ba'd aqwalihi a'immatihim ittiba'an lis-sunnah ku bari mu dan karanta kadan daga cikin nan baya da da sauran minti kaza abin da zai kawo a wannan matashiya yadda mabiya suka rinka barin wani sashi na maganganun shugabannin su ittiba'an li sunna dan saboda tsabagen bin sunna mabiyan Abu Hanifa sun kyale waɗansu maganganun su suka bi sunna mabiyan Malik haka mabiyan Shafi'i haka dukkan malaman mazhabobin nan guda hudu kowanne an samu ɗalibansa sun kyale maganar sa sun bi hadisin Annabi yanzu irin wannan misalce-misalcen su ne zai kawo a nan dan ka san yanzu in mun ga wata magana da ta saba Imam Malik muka kibinta muka bi hadisin annabi to na farko dai wannan shine hakikanin biyayya din ga malik ko yana da rai haka zai ce na biyu kuma wato ba mu ne farau ba ɗalibansu da suka yi karatu suka fi mu shiga a wurinsa ma sun saba masa su abdurrahman ibn qasim kun fahimta da kyau ولذلك كان كان ولذلك كله كان أتباع الأئمة ثلة من الأولين وقليل من الآخرين لا يأخذون بأقوال أئمتهم كلها saboda abin da can muka gabatar a baya yace kana atba'ul a'imma dan haka ne dan saboda abin da muka gabatar dan haka ne mabiya malaman nan da suka gabata sullatu min al-awwalin masu yawa daga cikin na farko farkon ɗaliban su wa qalilun min al-akhirin da yan kaɗan daga cikin mukalladai na yau suka kasance la ya ku zuna biya kawali ya immatihim kulliha ba sa riko da maganganun malaman su gaba daya bal qad taraku kaseeran minha sun bar da yawa daga cikin maganganun malaman su lamma zahar lahum mukhalafatu halis sunna yayin da maganganun malaman nasu suka saba mu sunna hatta innal imamaini har ma waɗannan malamai guda biyu Muhammad ibn al-Hasan wa Aba Yusuf rahimahumallah قد خالف شيخهما أبا حنيفة har Muhammad ibn Hassan Shaibani da Abu Yusuf su biyun nan wanda gaggan ɗalibai ne na Abu Hanifa amma tare da haka sun saba ma shi malamin su Abu Hanifa din nan fi nahwi sulusul mazhab cikin abin da ya kai kashi ɗaya bisa uku da mazhabarsa kaji fa inda zaka kasa fatawarsa kashi uku kashi biyu ce suka dace da shi amma kashi ɗaya da sun saba masa don sun samu hadisi kishiyar abin da ya faɗa kuma ga shi ne gaggan ɗalibansa wannan magana kuwa za ka same ta a lamba ya sa lamba a kasa ku a cikin hashiyatu ibn abidin wa azahu laknawi fi nafi al-kabir lil ghazali wa kutubul furu'i kafilatun bi bayani zalik mala yace littattafan fikihu sun riga sun ishe mu bayanin haka wa na wa hadha yuqalu fil imam al muzani haka za a faɗa dangane da lamarin imam al muzani wa ghairihi da wani min atba'i shafi'i cikin mabiya imam shafi'i walau zahabna nadribu ala zat wato shi ma ya saba imam al shafi'i cikin kashi ɗaya bisa uku na mazhabarsa imam al muzani wanda dan mazhabin shafi'iyya an gane ko ya sa labba daga kasa ko wajen imam al muzani yace wa huwa al qa'ilu fi awwal mukhtasarihi shi imamul muzani shi ne ya faɗa fa a farkon littafin muktasar ɗinsa fi fiqhin shafi'i wanda ya dangana da fiqhin shafi'i al-matabu bi hamish al-um wanda an tabba a wannan littafi a gefen littafin al-um na imamul shafi'i ga abin da ya faɗa nassin sa yace iktasartu hadha al-kitaba min ilmi muhammad ibn idris wannan littafi nawa na rairayo shi ne daga cikin ilimin muhammad ibn idris shafi'i wa min ma'ana qawlihi kuma na rairayo shi daga ma'anar maganarsa li ukarribahu ala man aradahu dai in kusanta shi zuwa ga duk wanda yake son shi ma ilamihi nahayahu an takalidi kuma nan take in bayar da sanarwa ta musamman ga duk mai son shafi'i cewa fa imamu shafi'i yayi hani dangane da ya masa takalidanci wa takalidi gairihi ko yi wa wani ma mutum takalidanci li yanzura fi fihi li dinihi wa yahtata fihi li nafsihi dan haka mutum ya binciken addinin sa sai ina dalili yake kuma ya kaffa kaffa game da karan kansa cikin duk inda zai sa kafarsa kaji maganar al-Imam al-Muzani ko Albani yace walau zahabna nadribu ala dhalika al-amsilata da za mu je mu yi ta buga misalai game da wannan game da irin waɗannan maganganu na ɗalibai da suka saba malaman su ta fuskar fatawa saboda sun samu hadisi la talibin al-kalam to da maganar ma ta yi mana tsawo wala kharajna bihi amma qasadna ilayhi fi hadha al-mabhas to da sai mu fita daga manufar mu dangane da wannan dan bincike namu wannan bincike kawai dan bada misali ne amma idan muka ce zamu kawo maganar kowa sai littafin ya fita daga koyar da sallar annabi kuma ya fita dangane da nuna rugurguza ta galidanci muku ba haka muka so ba fal naktasir ala misalai ne dan haka mu takaita akan misali guda biyu isnaini guda biyu kadai wato kar mu fita daga abin da muka nufata fi hadal mabahasi a cikin wannan bahasi fi hadal bahasi cikin wannan bahasi min al-ijaz na cewa zamu takaita magana ko zamu ijaz da haka mu takaita kan misalai biyu awwalan misalin farko qala al-imamu muhammad fi muwatta'ihi imamu muhammad ya faɗa a cikin muwatta'in sa yace qala muhammad amma abu hanifa rahimahullah fa kana la yara fil istisqa'i salatun لا يرى في الاستسقاء صلاة وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه wato ba imam malik kadai yake da muwatta ba ko muwatta da malamai suka yi daban daban daban yace qala muhammad wato muhammad ibn hasan shaybani ya ce amma abu hanifa rahimahullah yace amma shi imamu abu hanifa fa kana la yara fil istisqa'i salatan shi yana ganin ba a sallar istisqa'i sallar sallar roƙon ruwa ba a yi a mazhabansa a fatawarsa ba sallar roƙon ruwa shi imamu abu hanifa ɗalibinsa ne ke ba da bayani ya ce wa amma fi kaulina amma mu a fatawar mu fa innal imamu yusalli bin nas liman zai wa jama'a sallah raka'a da raka'a biyu kamar yadda annabi ya sun ma yadda sannan ya addu'a wa yuhawwilu rida'ahu kuma ya jirkita rida'in sa wato mayafinsa da ya dora akan kafadarsa kaga nan Muhammad ibn al-Hasan Shaybani ya bada fatawa kishiyar tawa ta malamin sa Abu Hanifa wannan yana cikin littafin Muwatta lamba ta kasa malai cewa gar sarraha fihi bi mukhalafati imamihi fi nahawi 20 mas'ala a cikin wannan littafi an kawo mana inda Muhammad ibn al-Hasan ya saba malamin sa Abu Hanifa cikin mas'aloli ɗaya har guda 20 nushiru ila mawaqinha minhu kawai za mu baka shafukan ba za mu faɗa ma masalolin ba ka je ka duba ga shafukan nan albani ya rubuta shafi na 42 shafi na 44 shafi na 103 shafi na 120 shafi na 158 shafi na 169 shafi na 172 shafi na 173 shafi na 228 na 230 na 240 na 244 na 247 na 275 na 284 na 314 na 331 na 338 na 355 na 356 kawai shafukan ya baka misali na biyu ya ce wa haza isamu bin yusuf albalaki min ashabil imam muhammad ga kuma isamu ibn yusuf albalaki wanda shi kuma ɗalibi ne na imam muhammad ابن الحسن الشيباني ومن الملازمين لأبي للإمام أبي يوسف كما هنا تكم ماسل زنتر إمام أبي يوسف البلخي كان يفتي بخلاف قول الإمام أبي حنيفة كثيرا يوسف دا ما سيك بعد فتوى صعبان فتوى أبو حنيفة لأنه لم يعلم الدليل dan shi bai san inda Abu Hanifa ya ciro dalilin sa ba wa kana yazharu lahu dalilu ghairihi fa yufti bihi wato kaga anan gurin zaka fahimci wani abu idan ka samu fatawar Imam Malik amma baka san hadisin da ya dogara da ita ba zaka yi aiki da ita ka kaida ba zaka yi aiki da ita ba amma na yanzu wasu sai su ce maka in ka ce ya ce kaza ba hadisi ce ka sani ko akwai hadisin ya bada fatawa da shi bai faɗe shi ba ka sani ko kaza kaza kaza in ma ka ga hadisi da ya saba masa sai ka ce ka sani ko ya ga wannan hadisi yake yin aiki da shi yanzu ka ga zagin malik ya bai sani ba in har ya yadda malik ya san wannan hadisi yake yin aiki da shi to baya jin tsoron sai daga kashin falai hasar lazina khalifuna an amriki an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim kun gane ko yace wa kana yazharu lahu dalilu ghairihi fa yufti bihi yaso da dama dalilin wani malamin zai bayyana gare shi sai ba da fatawa da shi walizalika dan haka ne kana yarfa'u yadayhi inda ruku'i war raf'i minhu shi ya kasance yana daga hannu lokacin ruku'i ko lokacin dagowa da ruku'i kama huwa fi sunnati almutawatirah anhu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wannan shine tabbace a cikin sunna mutawatira daga annabi falam yamna'ahu min al'amali biha anna immatahu thalathata qalu bi khilafiha ba ruwan shi ba dan kawai malamansa guda uku sun saba wannan sunnar baya hana yayi aiki da ita wa zalika ma yajibu an yakuna alaihi kullu muslimin bi shahadati al-a'immati al-arba'ati wa ghayrihim kama taqaddama haka ya zama wajibi ga kowane musulmi ya kasance a kai gwargwadon yadda su waɗannan malamai suka nuna din wa ghayrihim da wani su malai ce wa khulasatul qawli tattare da magana game da wannan babi innani arju an la yubadira ahadun min al-mukallidina ila ta'ani fi mashrabi hadha al-kitab yace ni ina fatan kada wani daga cikin mukalladai ya gaggawar suka fi mashrabi hadal kitab dangane da mabubbugar wannan littafi nawa shi mabubbugasa ba littafin fiqh ba me mabubbugasa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar wanda ya kuskure ya suka kawai in kai mukalladi ne ka je kai ta kalidancin ka amma kar ta kalidancin kai zaka kai suka game da mabubbugar wannan littafi nawa bal arju an yatazakkara ma aslafnahu bari ma ni abin da nake fata shine duka wani mukallidi ya tuntuna abin da muka gabatar a baya min aqwalil a'imma na maganganun waɗannan limamai fi wujubil amali bis sunna waɗanda suke nuna wajibcin bin sunna wa tarki aqwalihim al mukhalifati laha ku kyale maganganun su ya kyale maganganun wato ainihin su malaman al mukhalifati laha wanda suka saba ita sunna din ya aike da sunna وليعلم أن الطعن في هذا المشرب إنما هو طعن في الإمام الذي يقلد يقلده يسني cewa in ya zargi ya soki mabubbugar wannan littafin nawa to ya soki shugaban mazhabarsa da yake bi ayyan kana kowace mazhaba ce kuwa min al'imma daga cikin malaman mazhaban nan da muka ambata domin kowanne mun ciro magana sa ga abin da yace fa inna ma akhadna hadha al-manhaj minhum albani ce wannan tsari namu na mu gina komai akan sunna mun cire shi ne daga maganganun limaman ba mu ne muka fara kawo shi ba a duniya an gane ku kama sabaka bayanin mu kamar yadda bayanin sai gabata faman a'rada an al-ihtida'i bihim fi hadha sabil fa huwa ala khatarin azim duk wanda ya kawar da kai yaki koyi da malamansa shugabannin mazhabobin nan guda hudu dangane da bin wannan tafarki ne riko da sunnar annabi to lalle yana kan hadari mai girma لأنه يستلزم الإعراض عن السنة don hakan zai jashi ya kawar da kai gabarin sunnar annabi wa kad umirna inda al-ikhtilaf bir rujui ilaiha wal i'timadi alaiha mu ko an riga an umarce mu in mun yi sabani mu koma zuwa ga sunna mu kuma dogara akan ta kama qala ta'ala kama yadda Allah madaukaki yace fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt ويسلموا تسليما مالتي أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم ina roƙon Allah ya samu cikin waɗanda ya ce game da su me ya ce game da su inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun wa man yuti' Allah wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun yace inna ma kana qaulul mu'minina sanin dai kadai maganar mummune ta zamanto ne idza du ila Allah in an yi kiran su zuwa ga Allah wa rasulihi da manzansa li yahkuma bainahum dan ya musu hukunci maganar su kadai abinda take kasancewa an yaqulu samina wa fa'ana sai ka ji sun ce mun ji kuma mun yi biyayya Allah ce wa ulaika humul muflihun irin waɗannan su ne masu rabauta wa man yuti Allah wa rasula dukkan wanda ya da'a ga Allah da manzansa wa yakhsha Allah wa yattaqi ya tsoraci Allah ya kiyaye dokarsa fa ulaika humul faizun irin waɗannan su ne masu rabauta malaici ya gama rubuta wannan muqaddima a Damascus sha uku ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1370 wato shekara nawa kenan da so gabata yau muna 1418 shekara arba'in da biyar ko da bakwai ko zuwa da bakwai ko wani abu makamancin arba'in da biyar dai zuwa abin da ya fi yau da rubuta wannan littafi ke arba'in da biyar da wani abu to wannan shine karshen maganar sheikh nasiruddin albani dangane da wannan kuma ana ya kamata mu takaita wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ne sababin kasuwar malamai zuwa gida biyu wato malaman hadisi da malaman fikihu haka gida biyu kadai malamai suka kasu ba ai kuma akwai malaman tafsiri akwai malaman nahawu akwai mal duk kowane fanni daga cikin fannoni zaka samu akwai malamai da suka shahara cikin wannan fanni sababin kasuwar su ko haka shine maili zaka ga mutum na koyon ilimi guda hudu ko biyar ko shida amma daga ƙarshe zuciyarsa ta fi karkata zuwa ɗaya daga cikin ilmomin nan da haka sai fi bayar da himma a kai har ya zanto ya yi fice a cikinsa sama da sauran sai a danganta shi cikin yan wannan fannin in hadisi ne a ce masa malamin hadisi ne in fikihu ne a ce masa malamin fikihu saboda haka dai sababin kasuwar waɗannan ilmomin shine sababin kasuwar malama wannan kuma ya ce wa wani ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi isra'i kafin a tafi da shi zuwa sama da yana sadalu ne amma da ya dawo kuma sai ya fara kabalu wannan ƙarya ce ba gaskiya ba ce maganganu ne da mutane ke gina su bisa ga rashin tsari ko na ilimi ko na tsoron Allah ko na takawa a kawai mutum ya faɗa abin da ya masa daɗi dan kawai shi yana goyon bayan mazhaba kaza sai ce to ko ta halin kaka sai ya bi kaza din wannan kuma darasin yau don raddi ne akan irin waɗannan wannan kuma ina jin ransa ya ɓaci game da fatawar da muka yi a wani lokaci na ran tauridi ba ma fatawa bace cikin karatu ne dangantakar magana ta zo game da Hassan al-Banna muka ce da'awarsa bai gina ta akan yayi kuskure da bai gina ta ba akan tauhidi kuma daga baya ɗalibansa ma sun yi maganganu kan wannan to shi damuwa yake yi ina inda Hassan al-Banna ya kuskure shi bai kira zuwa ga tauhidi bane ko kuma menene ko kuma shi baya yiwa ayi jihadi dole sai an tabbatar da tauhidi mutum baya yi wa kira shi zuwa ga jihadi har sai ya zama musulmi ahalin sunna kafin ya fara jihadi ko kuma yanzu lokacin kiran yin jihadi bai yi ba da dai maganganu masu yawan gaske wanda ke nuna yana cikin fushi ya rubuta su ko bai fahimci ma ni abin da na ce ba tun da yana cikin fushi yau sai mu kyale shi sai ranar lahadi ranar tauhidi din sai mu bashi ansa insha Allah in ya zo yau to muna roƙon shi ranar lahadi don ya ji ansa tambayar sa saboda waccan magana da aka yi tana cikin jerin kaset din tauhid to ya kamata kaset din da zai biyo baya kuma shi ma ya wanda yake jin kaset din daga farko na karshe zai zo ya ji kuma gashi an sake tattauna kan wannan matsalar amma zai muka yi ta bace cikin wannan kaset din na yau a tafsiri ne a tafsiri ne eh a wannan kowa ba annan satin bane ba idan na fike ta zaton cewa akan tauhidi wajen hadisin mu'az fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wato kaga galibin waɗanda suke maganar jihadi jihadi su ne fa wallahi tallahi ba su san meye jihadi ba kawai suna shaci ne da baki kalmar jihadi kawai idan na ce mun definition dinta a- a yadda take a islamance meye jihadi ba zai iya fito da ita ba ya bambance tsakanin kal idan ya ce mun shi jihadi yana nufin daukan takobi a fita yaki ya zai da faɗin Allah ta'ala fala tatul kafirina wa jahidun bihi jihadan wannan kuma makiya ce a lokacin ma ba wajen ta jihadi ba dan jihadi sai a shekara ta biyu a Madina amma ga shi Allah ce annabi wa jahidun bihi jihadan kabira ya yi annabi jahidul kuffar wal munafiqina wa ghadaba alaihim wa ma'awahum jahannam wa bi'sal masir da sauran kalmomin jihadi da suka zo a ayoyi daban-daban ba zai iya fayyacewa ba galibi waɗanda suke wannan kira su sun ɗauka hayaniya a tashi a fita yanzu mutum mus- kalmar shahada bai shi yanzu kokari ake shi kanshi ya zama musulmi bai san ma'anar kalmar shahada ba amma yana kokarin da karfi zai tashi ya fita jihadi kuma sai ya buga maka misali ya ce to sahabi nawa aya nawa ya ga- aya sahabi wani bai haddace aya kaza ba sahabi wani za a kwatanta ka da kansu ko da buci kawai ba a duniya za ka daga da kansu wanda annabi sallallahu alaihi abin nan abin nan Abdullahi dan ta yake cewa tsayuwar sa'a ɗaya kawai da suka yi da annabi ta fi duniya da abin da ke cikin ta sa'a ɗaya kawai da suka yi da annabi a tsaye ta fi duniya da abin da ke cikin ta wannan dai sai dai Allah ya kai mu ranar Lahadi kenan insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi